الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin akhtaul musallin littafi wallafar Muhammad Siddiq al-Minshawi alaihi rahmatullah wanda muke karantawa a wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda masallacin da yake nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na goma sha sha biyar ga watan rabi'ul awwal littafin hijira ya kama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin kurakuran da ake tafkawa a yayin ta da iƙamar sallah mun karanta kuskure na farko shine rashin amsa mai ikama yayin da mai ikama yake ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah lokacin da mai ikama yake wannan mutane suna gum ba sa maimaita irin abin da yake faɗa kamar yadda ya zo a sunna zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum idza sami'tum almu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa kuma ikama ma tana ɗaukan ma'anar kiran sallah kamar yadda malam ya kawo dalili da yake nuna haka kenan dai malam yana gwada mana yana daga sunna idan ana ikama mai ikama ya ce Allahu akbar Allahu akbar shi ma mamu sai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah shi ma mamu sai ce ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe To, kuskure na biyu da ake tafkawa a ikama, ƙauluhum, akamaha Allahu wa adamaha. Faɗin mutane, akamaha Allahu wa adamaha, wato Allah ya tsayar da ita ya dawwamar da ita, wato sallah kenan. Sallah kenan, wajen kadikamati salah. wasu suna cewa a kama Allahu wa adama ha ma'anarsa shi ne Allah ya tsayar da ita ma'ana sallar ba an ce kadi kamati salatu ba hakika sallah ta tsayu hakika sallah ta tsayu hakika sallah ta tsayu to in suka ce a kama Allahu wa adama ha to Allah ya ci gaba da tsayuwar da ita ya kuma dawwamar da ita malam yace yaqulu hadha al-lafza عند الإقامة الكثير من المصلين ديوا daga cikin masallata suna ambaton wannan lafazin inda iqamati yayin iqama yayin iqama ويحتجون في ذلك بما رفع إليه صلى الله عليه وسلم كما سنا كف حجة وجنين هكا دين da abin da aka wato ɗaga shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato abin da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisi cewa ya ce cewa anna bilalan akhadha fil iqamati cewa bilal wata rana ya ya ya kamma iqama wato bilal ya fara iqama falamma an qala yayin da yazo cewa قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace aqamaha Allahu wa adamaha aqamaha Allahu wa adamaha Allah ya dorar da ita ya dawwamar da ita haka aka rawaito cikin sunan Abi Dawud da السنن الكبرى نا الإمام البيهقي cewa an ji annabi sallallahu alaihi wasallama da Bilal yana ikama da ya ce kad qamati salatu kad qamati salah sai aka ji annabi sallama ya ce akama Allahu wa adamaha sai malam ya ce wa bihi qala an-nawawi fil azkar kuma al-imam an-nawawi a cikin kitabul azkar ya dogara da wannan hadisin har yayi hujja da shi wa kadhalika ar-rafi'i wa shafi'i hakan nan al-imam ar-rafi'i al-kabir da kuma al-imam shafi'i Muhammad ibn Idris suma sun tafi akan aiki da wannan hadisi na fadin aqamahu Allah wa adamaha lokacin iqama wa qad istahabba al-hanabilatu hadha ad-du'a sannan ‘yan mazhabar hambaliya sun mustahabbantar da wannan addu'ar su ce mustahabbi ne ma faɗin hakan ɗin a kama Allahu wa adama ha a ikama. Malam ya ce, fahaza kulluhu Hassanu, e wannan duka abu ne mai kyau, e ba wanda ba zai ƙi ba a ce a yi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya tsayar da sallah ya dawamar da ita abu ne mai kyau zaira annal haditha da'ifun malam yace in banda hadisin dai kuma mai rauni ne hadisin mai rauni ne la taqumu bihi hujjatu ba za a iya kafa hujja da shi ba hujja ba za ta yi kwari da irin wannan hadisin ba wala yu'malu bihi fi tilka al-ibada kuma ba za a yi aiki da shi a cikin wannan ibada ba don haka addu'a dai addu'a ce mai kyau a kama Allahu a damaha amma da sunan wannan ibada ce ko sunna ce wacce za a faɗa lokacin ikama to wannan bai tabbata ba don haka abin da ya fi dacewa da daidai duk da an samu malamai irin su al'imamun nawawi da al'imamu shafi'i da malaman hambaliya sun mustahabbantar da hakan ɗin amma hadisin tun da bai inganta ba to fatawarsu da fahimtarsu ba zai mai da al'amarin ya zama shari'a ba don haka bai tabbata ba bai inganta ba ba a faɗin a kama Allah wa adamaha abinda malamai suka tafi a kai shine idan idan mai ikama ya ce kadikamaci salatu kadikamaci sala to a koma kan abin da aka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzal sallama mai yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al mu'azzin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa shikenan yanzu mai ikama idan an bashi hukuncin mai kiran sallah aka ce ku faɗi irin abin da yake faɗa kenan tun daga lokacin da mai ikama ya fara faɗin Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe abin da ya faɗa za ka maimaita babu wanda ya sa ka ka ƙara wani abu ko ka zo da wani abu sabo ban san ko masu control ɗin ɗakin nan suna kusa ba ka ƙara wani abu ko ka zo da wani abu sabo a ba a baka wannan izinin ba so in yace Allahu akbar Allahu akbar haka zaka fada ashhadu an la ilaha illa Allah haka zaka fada amma wani mai kun yace ashhadu an la ilaha illa Allah ya maimaita sai yace wahdahu la sharika la larabawa kamar hada daga yatsa ana ikama idan ka je cikin badawa in ka je cikin jahilan larabawa ana ikama an ce ashhadu an la ilaha illallah shi wahdahu la sharika la a nuna yatsa sama mala ina aka samu oho bai tabbata ba to duk abin da ya faɗa shi zaka maimaita laisa illa ba wani ƙari akan haka abin da ya faɗa shi zaka maimaita qad qamati salatu qad qamati salah sai kai ma ka ce qad qamati salatu qad qamati salah shikenan wasu kuma ba sa cewa komai in ana ikama sai an zo Allahu akbar Allahu akbar in ya zo na ƙarshen Allahu akbar Allahu akbar sai ka jance Allahu akbar Allahu akbar habba in kuma yace la ilaha illallah to shikenan anan kuma kowa ya san me zai faɗa to abinda yake sunna shine a maimaita abinda mai ikama ya faɗa har zuwa ƙarshe qala al-albani alayhi rahmatullah fi tamamil minnah الإمام الألباني الله يجيكم صدر رحمة أتكل للتافنسا تمام المنة يي تخريج حديثا فقه السنة في تخريج أحاديث فقه السنة مالا ألباني يتي بل المستحب آآ abin da yake mustahabbi an ya kula kama ya kulul muqimu shi ne mai faɗan ya rika faɗan irin abin da mai ikama yake faɗa ƙadiƙamati salatu abin da zai faɗa kenan li umumi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda gamewar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa da haka abinda za ka faɗa ke ko a kiran sallah wajen hayya ala salah da hayya ala falah da aka ce ka ce la haula wala quwwata illa billah samu akai dalili ya inganta akai kuma mun karanta a baya samu akai dalili ya tabbata cewa idan mai kiran sallah ya ce hayya ala salah mai bin mai kiran sallah zai ce la haula wala quwwata illa billah idan mai kiran sallah ya ce hayya alal falah mai bin mai kiran sallah zai ce la haula wala quwwata illa billah kun ga da hayya alal salah guda biyu da hayya alal falah guda biyu su sai ya zama ba maimaitawa za ka yi irin abin da ladani ya faɗa ba amma a iƙama ba abin da aka canza hatta faɗin as-salatu khairun minan nawm shi za ka maimaita in ya ce assalatu khairun minan naum kama sai ka ce assalatu khairun minan naum shi kenan malam yace wa takhsisuhu bi mithli hadha al hadith ay aqamaha Allah wa adamaha keɓance wancan hadisi da yake in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa keɓe shi da irin wannan hadisin mai rauni ai aqamaha Allahu wa adamaha hadisin da aka rawaito wanda yace aqamaha Allahu wa adamaha la yajuzu malam albani yace bai halatta ba wancan hadisin da yace ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa ingantaccen hadisi ne ba kura a kansa wannan hadisin ko mai rauni ne to ba za a amfani da mai rauni a je a lakaci kuma wanda yake ingantacce ba li'annahu hadithun wahin malam ce domin hadisi ne kawai na rudani hadisin dimuwa ne wato mai rauni uslubi ne daga cikin asalib na malamin hadisi da suka kakkasa raunin hadisi kala-kala ko hadisi munkari ko hadisi da'ifi ko hadisi shazi ko hadisi wahin duka wannan suna zuwa da shi asalib ne duka asma ne na hadisai masu rauni وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم الإمام النووي يحيى بن شرف دا دا, دا الحافظ ابن حجر الأسقلاني وغيرهم دا وصدق تكم معلما حديثي سلدون نوانا حديث ولا يغتر بصاحب التاج الجامع للأصول بذاء الرؤبة دا مولف اللتاف التاج الجامع للأصول shine a sheikh mansur ali nasif to ba za a rudu da abin da ya faɗa a littafinsa ba attaju aljami'u lil usuli da yace sanaduhu salihun shi malam mansur ali nasif yace sanaduhu salihun isnadin hadithun aqamaha Allah wa adamaha yace isnadi ne na gari li'annahu igtarra bi sukuti abi dawud alayhi shi ma abin da yasa ya fada saboda ya ya rudu ne da shirin da abu dawud yayi akan hadisin tunda hadisin ya zo cikin sunan abi dawud al-imamu abu dawud kuma daga cikin asalib dinsa idan ya kawo hadisi yayi shiru to yana da fahimtar ingancin hadisin ne idan bai yarda da ingancin hadisin ba baya shiru yakan yi ishara ko ya yi tasrihi da matsayin hadisin amma idan ya yi shiru to wannan an riga da an fahimci al'adarsa a littafinsa cewa hadisin to kenan ya isa hujja to wannan shirin da abu dawud ya yi sai ya sa shi a malam mansur ali nasif shi sai ya ɗauka cewa wannan shirin na abu dawud ya ishe shi a matsayin hujja da zai zama hadisin ya inganta shi yasa sai ya ce sanaduhu salih isnadin hadisin nagari ne malam albani yana nufin kenan malam aliyu nasif ba ya bibiyi isnadin hadisin ne ya tabbatar da salahar isnadin ba a'a shirin da abu dawud ya yi ne sai ya ga cewa to abu dawud baya shiru sai akan isnadi na gari don haka sai ya ce isnadinsa na gari ne sai malam albani ya ce wannan kuma rudewa ne shi ma ruduwa yayi shi ma ruduwa yayi don haka kar kai ma ka rudu da shi sai ya zama ka rudu da rudadde kai ma sai a rudu da kai ضعف talib wal matlub kenan kuskure na uku ziyadatu lafzi sayyiduna inda al-iqamati aidan daga cikin kurakuran da ake aikama shine ƙarin lafazin sayyiduna inda al-iqamati a iqama aidan kuma du me yasa malam yace kuma du saboda yayi magana a kiran sallah a kiran sallah ma ana yi a iqama ma yace kuma du a iqama ma ana yi ashhadu anna muhammadar rasulullah haka yake mai ikamar haka zai faɗa mai bin mai ikamar haka zai faɗa ƙara sayyiduna ashhadu anna anna sayyidana muhammadar rasulullah ƙarin sayyidana kuskure ne a wannan wajen ba cewa sayyidina kuskure ba ne ƙarin sayyid ku bambanta ƙarin sayidina kuskure ne kun ga a watan da muke ciki yanzu sai a je a kafa rumfa a haukanmu ƙarin sayidina a iƙama kuskure ne amma gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sayidina ba kuskure ba ne ya cancanci har fiye da haka to haka mai bin mai iƙama idan mai ikama ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma mai bin sa haka zaka faɗa eh haka zaka faɗa mala yace wa qad takallamna alaihi fi aqsa'il mu'adhdhinina falyuraja mala yace mun yi magana akan wannan batu a cikin kurakuran masu kiran sallah don haka sai a koma can ga wanda yake so ya sake tunawa kuskure na hudu qauluhum haqqan aw na'am la ilaha illallah daga cikin kurakuran da masu jin iqama suke suke yi shine fadin su haqqan la ilaha illallah ko na'am la ilaha illallah ana samun masu haka amma galibi wannan shi ma a cikin larabawa ne saboda mukan ainan ba a san ma haƙƙan ɗin ba balle na amɗin munan ana ta cuku-cuku da yadda za a yi a yi faɗi tashi ba ya san wani haƙƙa wanda ma ba lalle ne ma ka san me ake faɗa a ikamar ba ba lalle ba ne ma la ilaha illallah yaushe ta zauna a bakin ma aka faɗe ta daidai amma su da yake yaran su ne sun san me ake faɗa la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah haka suke ji kamar Hausa haka suke jin abu da haka ba abun da ya rage sai su ce haqqan tabbas haqqan la ilaha illallah tabbas la ilaha illallah ko kuma na'am la ilaha illallah to za ka ji wannan ma in kana sallah da larabawa a cikin gari su ma akwai 'yan cikin gari ai su ma akwai 'yan cikin gari akwai 'yan tasha akwai 'yan bakin titi titi akwai don haka idan aka zo mai ikama in yace la ilaha illallah sai ka ji an ce haƙƙan la ilaha illallah ko ka ji wani ya ce na'am la ilaha illallah to wannan ƙarin haƙƙan ɗin ko ƙarin na'am ɗin ya saba wa sunna ya saba wa tafarki kawai la ilaha illallah zaka ce ba wani haƙƙan da zaka ƙara kuma to amma ba gaskiya bane to amma kaga aka ce kar a ƙara duk ku gane fa shari'a haka take ita ba a mata ƙari ba a mata ƙari duk rigimar tamu kenan kar a ƙara kar a ƙara ai kaga ba wani mai musu ba wani mai shakka na ce la ilaha illallah haƙƙan la ilaha illallah tabbas la ilaha illallah nan babu kokonto to amma wa yake ka faɗa ga abin da aka ce ka faɗa wa ya sa ka faɗan wancan nan ai ba za ka yi abin kirki ba da ka faɗa haka wa hadha al khata'u malan yace wannan kuskure muntashirun inda jamharatil musallin wannan kuskure ya yaɗu a wajen mafi yawan masu sallah illa man salaka tariqal mustafa sallallahu alaihi wasallama wa hadiyahu sai in wanda ya shiga tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zababben Allah tafarkin shiriyarsa fahum yaquluna inda intihai sama'il iqamati bi sautin jama'i suna faɗi inda intihai sama'il iqama yayin kammala jin iqama bi sautin jama'iyyin da sauti na mu duka da sautin jama'a masallaci sai ya dauka ya dauki dajja ya dauki gunji haqqan aw na'am ko kaji an ce haqqan ko kaji an ce na'am la ilaha illallah duk masallaci sai ya dauka to mu kuma nan ba haqqan din ake cewa ko na'am din ba kuma masallacin yakan ɗauka ai da la ilaha illallah to shi yadda kuskurenmu yake ba kuskure ba ne faɗin la ilaha illallah idan an gama ikama amma yadda kuskuren yake shine ba a kula mai ikamar ba sai ana tun da yake ba da ya kula shi sai da ce la ilaha illallah sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam To kaga rashin amsa masa tun da ya fara kuskure ne, amma faɗin la ilaha illallah bayan ya gama daidai ne, ƙara ci gaba kuma shi ma kuskure ne a wajen. an gane ko to malam yace duna an yadhkura ayya dhikrin ma'al muqimi qablaha kun ji malam ma yace ba fa tare da ya ambaci kowanne zikiri da mai ikama ba kafin la ilaha illallah bai ambaci kowanne ba sai da aka zo la ilaha illallah wala shakka fi mukhalafati hadha lisabit sahih wannan babu shakka ya saba abin da ya tabbata ingantacce cewa in kun ji ku faɗi irin abin da ake faɗa ba ku faɗa ba sai da aka zo ƙarshe kuka faɗa wa qala shuqairi في فصل في بدع الإقامة من السنن والمبتدعات وكذا قولهم عند إجابة الإقامة نعم لا إله إلا الله بدعة الشقيري محمد بن أحمد الشقيري أتكل التافنسة السنن والمبتدعات في فصل أتكن ونفصلي دي يقول لا شيء مسمى في بدع الإقامة يقول فصل a cikin bid'o'in ikama sai yake cewa wa kaza qauluhum inda ijabatul ikama hakan nan fadin su lokacin amsa ikama na'am la ilaha illallah ƙarin na'am din nan mala yace bid'a bid'a ce ba bukata kuskure na biyar talaffuzuhum bi ba'd al-ad'iyati ba'da al-iqamati lafazinsu da wasu addu'o'i bayan ikama. An kammala ikama za a yi kabbarar harama. To yin wasu addu'o'i a wannan tsakanin kuskure ne. Don wasu za ka ga ana gama ikama kuma sai su ɗaga hannuwa. Lokacin kuma za su yi addu'a. Ko kuma ka ga limamin nema da kansa. sai haka kuma sai ya karanta wasu abubuwansa sai ya shafa kuma sai ya kabbara kuma ina masu share ƙasa mu anan da akwai ban san ko yanzu ba in an kammala iƙama za a yi sallah sai an sunkuya kuma an share ƙasa yadda za a ajiye goshi sai a share sai a ɗago gaskiya ina jin 'yan shekara sha sha takwas ashirin ba su san wannan abin ba yanzu gaskiya yanzu ba saboda masu yin yanzu sun riga sun tsufa sosai suna gida amma akwai saura 'yan tsirari e waɗansu kuma yanzu ƙarfin a sunkuya a yau hakan ma a ɗago yanzu babu don haka an haƙura an bari amma da ai sosai ake wannan abu kafin a yi ikama masu za su ji shi bambara kwai saboda saboda babu shi yanzu gaskiya malam yace yurajjidu kathiru min almusallina ad'iyatan da yawa daga cikin masu sallah suna maimaita wasu addu'o'i wa azkaran da wasu zikirori wa auradan ba'da iqamati salah da waɗansu wuridi bayan an yi iqamar sallah wa inda alqiyami li takdirati ihrami ma lokacin tsayuwa don yin kabbar harama lokacin ne suke musamman mata sai haka an yi haka kuma sannan sai haka eh kuskure wa minhum man yalhaju bi ba'd al-ayat al-qur'aniyya cikin su ma akwai wanda yake gwamawa ya kwatsa da wasu da wani sashe na ayoyin al-qur'ani wa minhum man ya'taqidu istijabata ad-du'a fi hadha al-waqti daga cikin su akwai wanda ma yake kudura cewa ana amsa addu'a a wannan lokacin akwai wanda suke da wannan i'tiqadin cewa tsakanin iqama da kabbara harama in an yi addu'a to ga yawa jini na wuce eh in an yi addu'a to shikenan wato babu kokonto wannan kuskure ne malam yace wa hadha kulluhu la dalila alaihi taqumu bihi alhujja duka wannan babu dalili da mai karanta addu'a da mai yin wani zikiri da mai yin wani wurdi da mai kwatsawa da ayar alqur'ani da mai tsammanin cewa wannan lokacin addu'a babu kokonto ana karbanta mala yace dukkan wannan la dalila alaihi babu wani dalili akai taqumu bihi hujja wadda hujja za ta yi kwari da shi وقد سأل أبو داود الإمام أحمد فقال يقول المصلي قبل التكبير شيئا قال لا إمام أبو داود السجستاني ياتم بإمال منسى إمام أحمد بن حنبل الله يجيك أنسو درهما إمام أبو داود ياتم بإمال إمام أحمد يتي يقول المصلي قبل التكبير شيئا shin mai sallah kafin ya kabbara zai iya faɗan wani abu? Ina so ku gano wani abu nan fa. Da aka ce Abu Dawud, Abu Dawud da kuka sani fa, mai sunan Abu Dawud, shi, shi ne yake tambayan malaminsa Imamu Ahmad ɗan hambali. Ya ce, shin mai sallah kafin ya kabbara harama a karamakan lau za ta malam zai iya faɗan wani abu? amma yanzu kai koyi kawa'idi ba ka yi ba amma ka wuce tambaya ka wuce tambaya ba ka da ko na hausa ko na hausa ba ka da shi ko tambihi wa masu tsarki ma sai ka ce tambihi wa masu tsarki da hausa ba ka yi ba amma ka wuce tambaya ka zama shekul islam saboda kana koyarwa islamiyya amma ga abu dawud littafinsa sunan ya burwayi duniya ya shiga ko'ina rawahu abu dawud rawahu abu dawud ga can wani ɗazin nan muka muka yi magana a kansa a sheikh mansur aliyu nasif wanda shi ma har har shirin abu dawud akan hadisi ya sa ya gamsu a ransa cewa wannan hadisin ya kai a hujja da shi kuma abu dawud yana daga cikin malamin hadisi waɗanda suka san ilal na hadisi ilimin ilal kuma ba duk malamin hadisi ne san ilimin ilal ba amma yana tambayan imamu ahmad dan hambali tambayar da mai yiwa zaka ce ka ji tambaya mai sauki ga ta nan ma aqsaul musalli shin akramakallahu akwai wani abin da mai sallah zai iya faɗa kafin ya kabbara harama Kala sai Imam Ahmad ya ce la ya ce a babu. Ko kaga bai ce ba a karamakan lahu akwai hujja? Da me za mu ɗan dogara ne, karamakan lahu ko za a ɗan gaya mana wurin da za mu ɗan duba. Sau ke la shi ke nan da ta ne ƙari haka, sau da ya gamsu da malaminsa. Qala ibn al-Qayyim شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة النبي إلى دا أمين الله سبتا قريش يا كسنشي إذن يميكي صلى قال سيتي الله أكبر ولم يقل شيئا قبله cewa yake Allahu Akbar baya faɗan komai kafinsa idan ya miƙe zuwa sallah cewa ke Allahu akbar kabar harama kawai yake baya faɗan komai kafin kabar harama kun ga idan an yi ikama tunda ba shi yake ikama ba wanda ya yi ikama yana gama ikama to shi kabar harama yake baya cewa komai kafin sa ma'anan baya cewa komai wato baya cewa komai gabanin kabbarar harama na addu'a ko zikiri amma idan zai yi sallah da mamunsa to yana yi wa mamunsa magana gyaran sahu a gyara sahu a daidaita sahu a haɗa kafaɗu a haɗa digadigai to yana umarnin gyaran sahu to ba wannan zancen ake ba zancen da ake shine shin duk wani mai sallah in zai yi sallah akwai abin da yake faɗa kafin ka bar harama amma wancan a gyara sahu ai ya keɓanci liman ne da mamunsa yake musu magana wannan kuma magana ake ta akwai abin da ake karatawa ko roƙon da ake yi ko wani zikiri kafin ai kabbara harama babu annabi alaihi salatu wassalam kabbara kawai yake kuma baya karanta komai kafin ya kabbara ta haka hatta masu cewa astaghfirullah astaghfirullah duka wannan ba bukata a wannan wajen ba bukata wa hadha hadiyuhu wa hadiyu sahabatihi radiyallahu anhum ajma'in fa'tabiru ya ulil albab mala yace wannan ita ce shiriyarsa sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce shiriyar sahabbansa yaddar Allah ta tabbata gare su baki ɗaya fa'tabiru ya ulil albabi yace ya kuma abota hankali ku ɗauki izina eh ku faɗaka kuskure na shida i'tiqadu man azzana fa huwa yuqimu daga cikin kurakuran da ake tafkawa shine kuskuren cewa wai wanda ya kira sallah wai wanda ya kira sallah shine dole zai yi ikama ɗaukan wannan a matsayin ƙuduri ɗaukan wannan a matsayin addini ɗaukan wannan a matsayin wata sunna muttaba'a kuskure ne wanda ya kira sallah yana nan ya ikama baya nan wani yayi yana nan din yana tari wani ya ikama yana nan ɗin ya tafi su kusu ya yi alwala wani ya ikama an gane ko yawwa ba a cewa ai dole sai an jira shi sai ya zo ya yi ikama sai za an tashi za a yi ikama to ina ladanin ce to ya fita sai an jira shi ya zo ya yi ikama to har sai a ɗauka cewa lallai lallai wanda ya kira sallah shi yake da hakkin ikama a'a za mu zo mu karanta kiran sallah ladani ne yake da hakkin kiran sallah yake mallakar kiran sallah amma iqama ta limanci ta limanci yana ba wanda ya ga dama ya ga dama ma ya kayarsa ta sace kiran sallah na ladan ne amma iqama ta limanci so da ba wanda ya sai tashe shi bai raɗi ba ويعتقد ويعتقد كثير من الناس أن من أذن لا بد أن يقيم الصلاة dewa daga cikin mutane suna kudura cewa duk wanda ya kira sallah labudda an yuqima salata dole shine zai yi iqama sallah wala yustahabbu al-iqamatu min ghairihi wai ba a son ma iqama daga waninsa wasu ma haka suke gani ba a son wani ya yi kama kun san harkar ladanci da limanci wato al'amari ne wadda a gargajiyance aka ɗauke shi tamkar wata sarauta ce ba a ƙwace ta kuma ƙwace ta fitina ce wani masallacin wani bai isa ya kira sallah ba kuma wani bai isa yi kama ba sai ladana dole sai shi din rintsi tsoro ma ake yi kai a kuskura akwai matsala akwai matsala eh sai kaga ana shakka a taba matsala su fika ba laifi ba ne tsayar da ladani da kuma kiyaye ladani a masallaci ba laifi ba ne amma wannan ya zama ƙa'ida ce ta masallaci ba shi ladanin ba ba shi ne zai kane ne sai shi ba a masallaci ne zai ce a'a mu sai wani zai kira mana sallah sai wani in ba wani ba sai wani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai bar kiran sallar masallacinsa haka barkate ba shi ma da Bilal ne da Ibn Ummi Maktum da Abu Mahdura sun ladanan manzan Allah sallama su uku ba a ji ba a ji Usman dan Affan yana kiran sallah ba ko Abdullahi dan Abbas ko Anas dan Malik ko Talha ko ko ko abinan ko ko ko Sa'ad ibn Abi Waqqas ko Jabir Abdullahi bin Abdullahi Jabir bin Abdullahi ba a ji suna kiran sallah ba sai aka ji kiran sallah ya shahara ne daga waɗannan bayan Allah guda uku to kaga kenan takaita kiran sallah akan wasu ashkhas ko wani shekh wannan ba shine laifi ba shine aibu ba aibu shine mutum ya kane ne yake sai shi kuma in baya nan ma sai zuriyarsa kamar sarautar fada to wannan shi ne kuskure wannan aibu ne shi duk wanda ya cancanta yadda aka samu cancanta to a nan bukata take a ajiye bukata a cancanta zan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani yace da shi ya ma'aikin Allah yaushe za a tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba ya sake ya tambaye shi yaushe za a tashi kiyama bai ce masa komai ba ya zaki ya tambaye shi sai ya haƙura da tambayar sai can an daɗe annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce aina sa'ilu an sa'a ni kam ina mai tambayan nan game da tashin alkiyama ya ce gani ya ma'aikin Allah sai ce idza dhiya'atil amanatu fantazir as-sa'a daga lokacin da kaga an tauye amana an fara cin amana ka jira tashin alkiyama daga lokacin da kaga an fara cin amana to ka jira tashin alkiyama sai ce ya ma'aikin Allah menene cin amana kuma yaya cin amana yake sai ce idza wusida amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'a idan aka danganta abu zuwa ga wadda ba mai shi ba ka jira tashin alkiyama saboda son zuciya dan wane ne dan gidanmu ne ko ya gada kawai shikenan sai a sai a bashi ba tare da ya cancanta ba to wannan alamomi ne daga alamomin tashin alkiyama don haka kudura cewa wanda ya kira sallah dole shi zai yi ikama wani ma idan ya yi ba a so wa yastadilluna bima ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam har suke kafa dalili da abin da aka rawaito daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi man azzana fa huwa yuqimu an rawaito wai annabi ya ce wanda ya kira sallah shi zai yi ikama mala ya ce wa haza hadithun da'ifun la ya kuma bihil ihtijaju wannan hadithi ne ra'ifi mai rauni la ya kuma bihil ihtijaju hujja ba za ta yi ƙwari da irin wannan hadisin ba man azana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai ikama kun ga wannan inda hadisi ne gangare ya kuke gani doka ta sauka eh man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai ikama a ce annabi ya faɗi haka kuma ya tabbata ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ai kaga sai yadda karfin mu ya kare Allah dan ya samu daurin gindi kan to amma sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam bisa bincike da bin diddigin bin sawun hanyar zuwan hadisi daga gare shi wannan magana ba ta tabbata ba kala tirmidhi aqibahu al-imamu tirmidhi yace aqibahu a bayan yazo da wannan hadisi innama na'rifuhu min hadith al-ifriqi kadai mun san wannan magana ce daga hadisin al-ifriqi shine abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi a wajensa muka san wannan batu na cewa wanda ya kira sallah shi zai yi ikama wa huwa da'ifun inda ahli hadisi shi kuma al-ifriqi mutum ne mai rauni wajen malaman hadisi ba sa karban hadisinsa wa da'afahu baghawi kama fil majmu' al-baghawi ya raunana shi kamar yadda ya zo cikin kitabul majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi والبيهقي في سنن الكبرى كما يدعى الإمام البيهقي أتكين السنن الكبرى شما يرأف عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي واتفق العلماء على أنه يجوز إقامة غير المؤذن malamai malam yace sun yi ittifaki akan ya halatta wadda ba mai kiran sallah ba yayi iqama ya halatta wannan shine mahallin da babu sabani wadda ba mai kiran sallah ba ya halatta yayi iqama ba laifi bane don wani yayi iqama ba ladani ba waqtalafu fil awlawiyyati amma sai suka yi sabani wa ya fi cancanta shin ladani da ya kira sallah shi ya fi cancanta da ya yi ikama ko kuma kawai ikama duk wanda ya yi ma ba wanda ya fi wani cancanta faƙala shafi'i wa ahmadu al'imamu shafi'i da imamu ahmad suka ce al'aula an ya kunar mu'azzinu huwal muqimu abin da ya fi cancanta ya fi dacewa a ce wanda ya kira sallah shi zai yi ikama wastadallu bil hadith sabiqi kuma suka yi hujja da hadisin da ya gabata man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai yi ikama suka yi hujja da wannan hadisin suka ce in ko haka ne to wanda ya kira sallah ya fi cancanta da ya ikama to amma sun yi hujja da mene sun yi hujja da hadisi da'ifi amma su ma ba cewa suka ce wajibi ne shi zai yi ikama ba cewa suka ce cewa suka ce shine yafi dacewa kaga kenan ba su hana wani yayi ba kuma ba su bata sallar ba in wani yayi kuma ba su dauki wannan rigimar masallaci ba in wani yayi wa qala al-hanafiyun amma malaman mazhabar hanafiya sai suka ce wa aktsaru ahli al-kufa wa malikun وأهل وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور تو وقال الحنفيون وأكثر أهل الكوفة ومالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور لا فرق بين المؤذن وغيره مالية وهو المختار مذهب الحنفية سنة حنفيون وأكثر أهل الكوفة da mafi yawan mutanen kufa wa malikun da imam malik wa aksaru ahlil hijazi da mafi yawan malaman hijaz yankin larabawa wa abu saurin da babban bujimin malamin nan abu saur su suka ce la farqa bainal mu'azzin wa ghairihi ba bambanci tsakanin mai kiran sallah da waninsa kowa ma yayi kama ba komai malam yace wa huwal mukhtaru wannan kuma shine zababban zance kun ga al'aimatul arba'a manyan malaman mu na fiqhu limaman fiqhun musulunci da muke da su Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad akan wannan matsalar sun rabu gida biyu da Imam Abu Hanifata da Imam Malik sun tafi akan cewa ko ladan ko wani cikin mamu duk ɗaya ne wanda ya yi kama ba wani bambancin fifiko amma da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad su kuma suka tafi a kan cewa ladan ya fi cancanta da ya yi kama ko da dai in wani ya yi kamar bai yi laifi ba amma ladan ya fi cancanta to amma malam sai ya ce ra'ayin imamu maliku da imamu abu hanifa shine muktar wato shine zababban ra'ayi cewa me cewa ba lalle ne sai mai kiran sallah shi zai ikama ba bari ma ita ikama da mai kiran sallah da wani wanda ba mai kiran sallah ba dukka matsayinsu ɗaya a hakkin ikama hakkin ikama an gane ko to wannan kuma ba shi yake nuna a wofantar da ladani a ce masallaci idansu ya buɗe sun waye a cikin asa'ul musallin don haka ba hakkin ladan ba ne bai fi kowa cancanta ba ba ka fi ni ba ban fi ka ba yadda ka zo haka na zo ka zo na zo masallaci ne ɗakin Allah ne na karatu ma bai fifita ka a kaina ba ya kama kawai wani ya kunna makirfon fuf fuf Allahu akbar Allahu akbar sai kai ya dai ce ai kowa ma yayi duk ɗaya ne wannan kuma neman hargowa ne da kawo runto masallaci ba daidai bane ba ba daidai bane ba tunda ba ka yi ba ka yi kawai shi kenan kowa ya tsaya a matsayinsa kuma za mu zo mu karanta ikamar ma hakkin liman ne hakkin liman ne ai yanzu an kwaɓe ladan an kwaɓe mamu daga hakkin ikama to tana wajen liman to a fahimci karatun kar wani ya zo shi kawai ya zo shi ce da ta da ikama ya ce ai ba sai ladan ba a to liman ya ce ka yi liman bai ce ka yi ba in kai ka yi kuskure kuskure na bakwai iqamatu salati wa hum yumshuna tsayar da yin iqamar sallah a halin suna tafiya yin iqamar sallah a halin suna tafiya wannan kusurin ana tafka shi nara kasiran mimman yuqimuna salata mala yace muna gani da yawa daga cikin masu tada iqamar sallah yuqimunaha wa hum yamshuna suna yin ikamar suna tafiya aw ya'basuna ko suna yin wasa fi ba'dil ashiya'i wasu al'amura a wasu abubuwa ruguma annahu waqtu istihdar lil qalbi tare da cewa tare da cewa lokaci ne na halarto da zuciya tare da cewa lokaci ne na halarto da zuciya amma su kuma suna ikama suna wani wasa misalinsa ladani mai ikama in zai je kunna soket sai ya rike makarfin a hannunsa sai ya je kunna in ya kunna su Allahu akbar Allahu akbar yana da babbaya yana da babbaya yana ta da ikama ko kuma ya je ya dan kade wata kura a masallaci yana dawowa liman ya zo za a ikama daga nan yadda yake na tafiya sai fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah yana tafiya yana ikama saboda limamin abokin sa ne kawarin kuskure ne ko kuma yana dan chatin din sa yana dan wana scrolling din WhatsApp din sa sai liman ya fito sai kawai dauka Allahu akbar Allahu akbar wai yana so ya rurrufe ya gama ya rurrufe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ينا sai da ya gama komai a wayar ya gama abin da zai yana ikama kaga wannan wasa yake yi wasa yake yi malam ya ce tare da cewa lokaci ne da ake neman ka halartu da zuciyarka za ka gana da ubangijinka za ka shiga yanzu kana iso kana neman iso ne na ganawa da Allah subhanahu wataala amma kuma gaba ɗaya ma hankalin kai na kan galauci ba daidai bane ba ko yana ware sallayin liman yana yi ba daidai bane ba sai an tsaya wa qala abdullahi ibn abdullahi ibn ahmad malam abdullahi dan gidan imam ahmad yace qultu li abi nace da babana ar-rajulu yamshi fil iqamati shin mutum ya iya ya yi tafiya a cikin ikama? Kala sai Imamu Ahmad ya ce, A habbu ilayya an yi kima makanahu, abin da ya fi soyuwa a gare ni shi ne ya tsaya a yadda yake da ikama, ba daidai ba ne ba yana ikama yana tafiya. Kuskure na takwas, ikamatu salati bi ghairi iznil imami, yawwa. Yin ikamar sallah ba da izinin liman ba. akwai ‘yan ta'adda a masallaci masu wa liman fashi yin ikama ba da izinin liman ba kuskure ne liman yana alwala ko yana karatun alkur'ani ko yana ɗakin liman suka ji ana fufufufu Allahu akbar Allahu akbar wato wai shi ma ana gaya masa lokacin shiga yayi ba aikinka ba ne tarbiyyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa sahabbansa shi ne sai ya fito ake ikama ko kun san a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallama ba lokacin shiga sallah eh ko kuma ka taɓa ganin lokacin shiga sallah a ahalari ko a ashimawi ko iziya ko risala ko a muwaɗa kaga dai muwaɗa ce mai malam imam malik alaihi rahmatullahi fara da hukutu salah ya fara da lokutan sallah to kaga lokacin shiga sallah lokacin kiran sallah ake da shi amma shiga sallah na liman ne da haka a zamanin annabi sallama ba wani allo wai annabi zai shiga sallah karfe kaza annabi za ka sa lokaci balle ma a dinga masa haka ana jiran ana jiran ana ana time babu tarbiyyar da ya musu kawai sai sun gan shi har ma suke cewa idan ya ga mun taru sai ya fito idan ya ga mun yi jinkiri sai ya jinkiri to fitowarsa ba wai da kwata ba ne ko da rabi ko saura kwata ko daidai a fitowarsa kawai kun zo yana gida yana kallon ku ta taga ya yi nafilarsa ya karatun alƙur'aninsa ya al'amuransa in ya ga alamar sahabbai sun taru to sai ya fito in ya ga ba a taru ba to sai ya jinkiri sai an taru saboda wannan sallar da kuke gani a masallaci gatata jama'a gatata jama'a wanda bai fahimci wannan ba to yana cikin kuskure gata sallar nan jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallar mutum biyu sallar mutum ɗaya tare da wani mutum ɗaya ta fi sallarsa shi kaɗai sallar mutum biyu tare da wani mutum ɗaya na uku ta fi sallarsu su biyu da haka da haka za ka fahimta kenan duk yadda mutum ya ƙaru duk yadda sallar ta ƙara daraja kun sa anguwarku kuna da mamu kun sani a masallacin kunnan idan za a yi sallah ana cika sahufi dankam wannan korin fuka rike za a samu amma haka kawai ana kiran sallar magariba mutum uku ne a sahun gaba suna tsaye su kuma sun hau sahu sun yi cirko-cirko yana idarwa a nan yadda ya idar a nan zai fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ila kuna da mamu mutum hamsin kun fara da mutum uku ina sunna anan sai da bid'a bid'a malam har da tutarta ma mu mutum hamsin kun fara da mutum uku kuma kun san cewa sallar mutum hamsin ɗin nan ta fi sallar mutum arba'in da tara ma daraja don haka yana da kyau mu rika fahimta cewa saura kwata da minti hamsin da kaza da kaza da sauransu mu fara fahimta cewa yana da alaƙa ma da taruwar jama'a in suna nan a shiga in ba sa nan mu ƙara minti uku minti hudu minti biyar jama'a su ƙaru za ka gane kai wawa ne a limamai idan ka idar da sallah ka samu mafi yawan mamunka suna ciko sallah kwauta ta ƙare maka mafi yawan mamunka suna ciko sallah ɗan tsurur ne a bayanka ka gama da su amma nan da nan da sahun baya duka an tashi kawai ana ta ciko sallah baka jira mamanka baka musu adalci ba an gane da haka yin ikama ba da izinin liman ba kuskure ne wal iqamatu min haqqil imami iqama tana daga haƙƙin liman ko yajibu isti'zanuhu wajibi ne a nemi izinin sa wala yustahabbu an tuqama salatu biduni iznil imami ba a so a tsayar da sallah ba da izinin liman ba liƙauli jabir ibn samura radiyallahu anhu saboda faɗin sahabi jabir ibn samura yardar Allah a gare shi yace kana bilalun yu'azzinu thumma yamhalu bilal ya kasance yana kiran sallah sannan sai ya saurara fa idza ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad kharaja aqama salata idan ya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito sai ya sai ya ikama baiwa annabi ikama yana cikin gida ko kuma a bishi aje ana ana kwankwasa masa za a shiga sallah wai liman za a cewa za a shiga sallah to ba shiga mana an gane ko salatu rajuli bi ghairi adanin wala iqama sallar mutum babu kiran sallah babu iqama kuskure ne kathiru minal musallina yusalluna salawatil fa'ita da yawa daga cikin masallata suna sallar da ta kufce au inda ma yakununa ba'idina anil jama'ati ko lokacin da suke nesa da jama'a biduni azanin wala iqama ba tare da sun yi kiran sallah sun yi iqama ba wa hadha khata'un minhum wannan kuma kuskure ne daga gare su لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن النبي إلى دامين شاء الله سبحانه وتعالى يأتي أبو سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية أبو سعيد ناغا كان سن تماكي كما كان سن زمن جيجي فإذا كنت في غنمك أو باديتك idan ka kasance a cikin dabbobinka ko a jejinka fa azzin bis salati to kai kiran sallah yana cikin yana kujan kiyo a jeji zai yi sallah shi kadai annabi sallama ce ka kira sallah eh qala ibn hajar mala ibn hajar yace wa fihi cikin wannan hadisi zamu fahimci anna adhan al-fadhi ay al-fard kiran sallan mutum daya mandubun mustahabbi ne mutum daya zai yi sallah ya kira sallah mustahabbi ne walau kana fi qafazin ko qafarin walau kana fi qafrin ko da kuwa yana cikin wato dokar jeji ne shine kaf gaba jeji baya jeji albadiya walau lam yartaj ay yantazir ko da bai jira shine yartaj ko da bai jira udura man yusalli ma'ahu halartowan wanda zai yi sallah tare da shi ba li'annahu in fatahu du'aul musallina domin idan addu'ar masallata ta kufce masa falam yafuthu istishhadu man sami'ahu min ghairihim afwan idan wato kiran masallata ya kufce masa wato amsawar masallata tunda in shi kadai ne a jeji ya kira wa zai zo masa ita shi kiran sallah kiran masallata ne to idan bai samu damar kiran masallata ba saboda ba masallatan a wajen ko a falam ya futhu istishhadu man sami'ahu min ghairihi to kuma shedar duk wani wanda ya ji shi ba cikin masallatan ba bai kufce masa ba in ka kira sallah duk wanda ya jika ko dabba ne ko ƙwaro ne ko mutum ne ya jika to zai zai maka shaida ranar gobe kiyama ko da ku ba shi kake kira ba ko da ba zai zo ku yi sallar ba in dai ya jika shaidan ka ne ranar alkiyama wannan zai muku ishara zuwa ga falalan ladan kenan eh duk wanda ya jika zai maka shaida ranar alkiyama ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ka tsayar da sallah ka ce hayya ala salah kuma ka yarda da Allah ɗaya la ilaha illallah Allah ka samu cika da imani abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu cikin ladansa abinda ne kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه malam shin ya halatta a haɗa magariba da isha'i da iƙama ɗaya a yayin tafiya ko ruwan sama a a ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗa sallah biyu da iƙama ɗaya abin da ya tabbata a sunnarsa idan zai haɗa sallah biyu to yana musu kiran sallah ɗaya iƙama biyu kiran sallah ɗaya amma ikama kowace sallah da tata wannan kuma za ka yi saurin fahimta saboda shi kiran sallah kiran a zo sallar ne da haka ko a hikima ba bukatar maimaita shi an riga an kira sallah masu sallar sun zo da suka zo aka yi sallar farko to kaga meye ma'anar kira na biyu a sallah ta biyu tunda suna nan kaga ba ma ba bukatar maimaitawa ita kuma ikama ita kuma shaidawa wanda yake nan ne za a shiga sallah to kaga nan kuma yana bukatar in an sallame a maimaita masa ɗaya sallar ma za a shiga don haka kiran sallah ɗaya ne ikama kowace sallah da tata amma ba a yi ikama ɗaya menene matsayin ikama ita sunna ce ko farilla a kowace sallah ikama farilla ce a kowace sallah ta farilla farilla ce a kowace sallah ta farilla in mutum shi kadai ne farilla ce ya yi ta idan masallaci ne farilla ce kifaya idan ɗaya ya yi to shi kenan wajibcin ya faɗi daga kan saura amma sallar da aka yi ta babu ikama to an yi laifi in dai sallar maza ce ko mutum ɗaya ko jam'i ba ikama ba an yi laifi amma rashin yin ikamar kuma ba zai hana ingancin sallar ba saboda ikamar ba ta cikin sallar ai ita tana wajen sallah ne kuma ba ta cikin sharuɗan ingancin sallah ba ta cikin rukunan sallah ba ta cikin farillan sallah ba ta cikin sharuɗan ingancin sallah ita hukunci ne mai zaman kansa daban da sallah in an tsayar da shi an samu ladansa an kuma sauke wajibi idan ba a tsayar da wannan hukunci ba to an yi laifi wani mai zaman kansa daban amma bai shafi ingancin sallah ba Allahu a'lam dan Allah a ja hankalin masu kula da masallaci saboda kullum muna karatu wasu yara su sai su je waje suna suna karatu su ma su hana mu sakat to masu masallaci technos mai wa masallaci irin wannan ba ka raba shi da yara masu karatu bayan sallar magariba idan ba wani tsari aka yi ba lallai haka ne misali ranakun karatu a samu wani tsari da zai zama su ma yaran an yi an kode ya zama ranar ba sa yi ko kuma in suna yin kuma a keɓe musu wani tsari na daban wanda zai zama baya shiga cikin karatu wannan yana da kyau idan za a haɗa sallah lokacin da ake ruwan sama ya ce zai iya ƙin haɗawa saboda inda yana da uzuri da zai sa ya fita to haɗa sallah lokacin ruwan sama ba wajibi ba ne ba dole ba ne rangwame ne ruksa ce idan ka yi riko da wannan ruksa a yayin da ka cancance ta to haka aka fi so ya fi zama mafi falala idan ka cancanci rangwame da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka to ka karɓi wannan rangwame hannu biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana son a karɓi rangwamansa kamar yadda yake son a aikata faralinsa so kaga kenan matukar ba wata babbar bukata ba ce ko wata larura ko kuma jam'in ne bai maka ba saboda a fahimtarka bai kamata a yi ba to kaga wannan duk uzuri ne idan kana da uzuri ko larura to wannan wajibi ma ana barin saboda larura idan kuma kana da fahimtar cewa baka cancanci wannan rangwamen bane to wannan fahimta ce don haka baka ganin ma rangwamen balle a ce ka bar shi baka yi shi ba amma in dai kana da fahimtar cewa lallai wannan rangwamen ka cancance shi kuma abin da zai fidda kai din ba wata larura ba ce ba ko wani al'amari mai girma to Allah maɗaukakin sarki baya sanya maka rangwame kuma kai kuma ka nuna kai gwani ne kai ma mai imani ne eh don haka wani ya taba cewa ce shi ai baya kasaru shi tun da yake bai taba kasaru ba yace masa baka tafiya ne yace eh ina tafiya amma yaushe zan bar hudu ne biyu ce to wa sa ka yin hudun wanda ya sa ka yin hudun shi ce kai biyun kai ka baka ganin bada kasa a ido ne kai yanzu ka je shago ka ce nawa ne wannan abun a ce maka ɗari biyar ne ka ɗauko kuma aka ɗauko abu aka baka sai mai shagon ya ce ya ce kawo ɗari hudu kawo ɗari hudu ya baka canjin ɗari kai yanzu in ka ce a ba shi kawai ba shi kawai na sai a ɗari biyar ɗin kaga za a ce wannan mushkili ne ku za a ko wasu mutane da ake ce musu mushkili za a ce wannan mushkili da haka ba a kin rangwame idan an cancance shi Allahu ta'ala alam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله